likita bai isa ba abin da yasa kuma Allah yakan basu wani lokacin su dace in sun faɗa saboda ubangiji ya san ilimi gaskiya ne shine ya bada shi ga waɗanda ya so idan da ba ta tabbata komai suka faɗa ya zama ƙarya ɗin sai a kokwanto a ce to sanin nan ku ashe akwai shi duk abin da Allah ya ce ya sani da mutane sai su kokwanto ba sanin ma saboda haka wani lokaci sai su gane abin wani lokaci kuma Allah ya nuna musu ba su sani ba sai su faɗa a saba wa mata dadu Allah shine ya san abin da mahaifa take ƙara shi wato ya zama ana haihuwa a wata tara wata in ta samu ciki sai ya shekara guda sannan ta haihu to ba ba mutumin da zai ga cikin mata haka kawai tana da ciki ce cikin nan sai ya yi wata ishirin ko wata goma sha biyar ko wata goma ba wanda zai iya faɗar wannan sai Allah ya san haka ka gani wa kullu shay'in inda bi miqdarin domin kowane abu ka ganshi a wajen Allah aune yake Allah ya riga ya aune shi cip bi qadarin wa haddin Allah ya gwaje shi kuma ya yi masa iyaka la tajawuzuhu iyakan nan da Allah ya masa kuma ba zai ketare ba ko an so ko an ki saboda haka wajibi ne duk abin da mutum zai dogara da Allah ya ba da gaskiya kuma da Allah din ka gani shi cikin nan da aka ce wato abin da zai tauye me aka saba ne almutadati abin da aka saba wa hiya tis'atu ashhurin sune watanni guda tara aka saba mace ta haihu ka gani fa huwa ya'lamu hamlu annaqisu an tilkal muddati wato daga wata taran nan ne ake gane cikin da bai kai ba domin idan ciki aka ce an haihu da wata bakwai to an san cikin ya tawaya bai kai lokacinsa ba in an haihu da wata shida an san ya tawaya bai kai lokacinsa ba in wata takwas ne an san bai kai lokacinsa ba amma ba lalle ne sai ya kai lokacin za a haihu ba ba lalle ne sai ya kai kuma an haihu za a rayu ba a'a Allah na da ikon cikin ya haifar da shi a cikin wata shida kuma dan ya girma ka gani Allahu akbar wa qalu huwa ma tazdadu fadar ubangiji da yace shine ya san abin da mahaifa take kararwa akan kwanakin wata tara dinnan wa ma tazidu fa huwa ya'lamun naqisu Allah shine ya san abin da yake mai tauya an tilkal muddati eh ga wannan mutuka ka gani wa za'id alaiha da abin da ya kara akan wata tara Allah shi san cikin da zai zama haka la akhba alai shay'un ba wani abu da yake buya ga ubangiji min auqatil hamdu daga cikin wakatan da ciki yake ranar daukan sa da zaman da zai a ciki da ranar da za a haifi shi ba abin da ya buya ga Allah wala min ahwalihi haka kuma halayen cikin ba su buya ga Allah ba fari ne dan baki ne dan dogo ne gajere ne guda ɗaya ne guda biyu ne guda uku ne guda hudu ne duk Allah ya riga ya sani ka gani ba abin da ya koya ga Allah ga sha'anin cikin an ce wato abin da mahaifa take tawayewa yana daga cikin su bari ciki an same shi wata ɗaya ko wata biyu mai shi tana munna ta samu ciki sai ta barinsa ka gani wa ziyadati abin da ake nufi kuma da ƙarin nan wato abin da ya ƙara akan wata tara wa ƙallu muddatil hamli ƙarancin daɗewar ciki da yakan yi a haifi ɗan sittatu ashhurin watanni shida idan mace ta samu ciki wata shida cif to za ta haifi ɗan in ta haifi ɗan kuma zai rayu wata shida shi sa alƙalai suke lissafi da auren da aka yi aka zo ana rigimar ciki to idan suka lissafa daga lokacin da aka yi auren an samu wata shida zamansu da mijin gaba sai su ba shi ɗan idan ku ya kasa wata shida to ba za su ba shi ɗan ba shine muddin abin da alƙali yake hukunci a kai idan kuka mutum ya auri matarka daga baya aka ce ai da ciki to in kuka kara abin da alkali zai lissafa ya gani kai mijin nan na gaba yanzu auren ku da matan nan zaman ku ya kai wata shida cif in ya kai wata shida cif to sai alkali ya baka dan nan ya ce naka ne idan ku a wata shida ya kasa da kwana ɗaya ko kwana biyu alkali sai ya ɗauki dan sai ya ba mijin baya a gani Allahu akbar wa kullu shay'in inda bi miqdari مجيء
عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال eh alimul gaibi shi ubangiji shine sarkin da ya san abin da yake boye duk abu wanda yake boye Allah ya san shi gaba daya banda Allah ba wanda ya san abin da yake boye sai Allah kuma shuhida da abin da ake gani abin alimul gaibi wa shahadati Allah shi ya san abu na boye shi ya san na sarari ma gaba wa ma shuhida abin da ya koyu da abin da ake gani idan ka ce wane zai samu kaza gobe to ka zama mushriki wane ba zai samu kaza ba waye gaya maka kai ka halice shi ko ku kuna shawara da Allah wane ba zai samu kaza ba ya kai ka sani Allah ne fa mai bada kaza shi ya halice ku kai kuma baka san gaibi ba to kaga a yayin nan ka zama mushriki kenan domin ka tara sani da Allah yanke ka ce ai wani ba zai samu kaza ba ai wani za a yi masa kaza waye gaya maka alimul gaibi wa shahadati ba wanda ya san abin da yake koyi sai Allah kar ka yanke sanin abin da kake sani da kuma ma ya shiga halaka kace ina zaton za a yi kaza ka gani ko kuma ina zaton ba za a yi kaza ba to wannan ma ubangiji yace saban Allah ne bare wanda ya yanke kadan yace wani ba za a bashi kaza ba ko wani ba zai samu kaza ba ko za a yi masa kaza yanke to wannan ya zama mushriki kenan ya tara sani da Allah Allah ya kiyaye mana to wa ma shuhida abin da ake ganin sa kuma duk Allah ya san shi ganin Allah ga abin da yake boye bai hana Allah kuma ganin abin da yake sarari ba in ji ubangiji yadda ya san na boyen haka kuma ya san abin da yake sarari din alkabiru Allah shine babba Allah shine mai girma al'azimu wanda yake mai girma almuta'ali wanda yake mai girman girmamawa na rinjaye na kan tilas in ka so ma Allah ne mai girma in ka ma Allah ne mai girma almuta'ali kenan Allahu akbar wato abin da ake kira alkabiru dinnan mai girma allazi yasguru kullu shay'in allazi yusgiru kullu shay'in kullu shay'in inda zikri inda zikrihi wato wanda duk wani abu mai girma wanda ake ganin mai girma ne to in an bata girman Allah wannan abin ya zama dan kankane kuma kaga dai duk da girman sama ka ganta dan gamba wanda ya san iyakar fadinta sai Allah haka ƙasa take to amma idan aka ce girman Allah to sama sai ta zama kamar misalin fuffuken guda a gunka in dai kana da imani sai sama ta zama yar kankanwa in an ce girman Allah saboda me saboda cewan Allah shine halicci sama ka gani wannan irin abubuwa su ne suke korewa mutum wato kar yadda a rika ce masa babba ne shi a'a ya ɗauki ƙasƙanci kawai ya ɗauki tawali'u domin manzo Allah ya ce tawali'u ku rika ƙasƙar da kai domin dukkan mutum na duniya yana da maƙiya amma banda mai tawali'u ba wanda za ka yi wa tawali'u ji haushinka duk mutumin da kai ma tawali'u soyayya za ta karu a kanka tsakaninka da shi ko da gaba sai kai mata wali'u to Allah zai fidda gabar ya sa soyayya haka manzo Allah ya ce shi yasa wato zuwa gaba zaka ga wasu mutane na bullowa suna hana tawali'u suna ci kar ayi domin gaba ta bayyana tsakanin mutane domin idan girman kai ya bayyana gaba za ta bayyana shine farkon abin da aka saba Allah a cikin aljanna halittar duk da Allah yake ba taba saban Allah ba sai da girman kai karka ganin kai da kowa daidai kuke da ubanka da malaminka da mahaifinka kana ganin wai duk daidai kuke da kai da su wannan domin mutum yanzu idan aka ce ya girme ka ko ya haife ka sai ya fahimci kana ganin kayi kamar daraja su koma ka fi shi wannan mutum yana kallon ka kawai amma baya kallon ka da daraja to haddasar husuma tsakanin musulmi ko menene abin ya zama sabon Allah dan manzo Allah shi ya umarni da ayi tawali'u yace kowane mutum yana da abokin gaba amma banda mai tawali'u duk mutumin da Allah ya bashi kaskas da kai yana ganin shi ba kowa bane shi bai isa komai ba to wannan mutum tsakaninsa da mutane ko ba su kaunarsa ba su jin haushinsa jama'a a rika tawali'u Allah kuma shine mai girma shine wanda yake almuta'ali wanda yake mai girma amma kowane mutum ya zama da kansa shi ba komai bane domin ya duba asalinsa ya duba halin da yake ciki da kuma yadda zai koma ya san shi ba komai bane wato shine girman Allah wanda aka ce duk in an ce Allahu akbar dukkan wani abu mai girma sai kuma kuma kan kasa ne wato shi girman nan na Allah da aka faɗa kuwa ba girma ne na jiki ba ba girma ne a ce Allahu akbar Allah mai girma ka tuna giwa ko ka taɓa ganin giwa ya ce watakila dai girman nan na Allah ya kai giwa ko ma ya fita to ba irin wannan girman bane na Allah girma ne na iko kawai wanda da ambata shi kai ka san wato girman akwai shi domin zai zo ya tsare maka ubanka ko uwarka ko ɗanka ko surikinka ko matarka ko wani masoyinka kana son sa kamar kamar me Allah ya cilasta ma ya nuna ma iko ya ɗauke shi ba yadda za ka yi ba kuma wanda za ka gaya bi ma ka din to girman Allah kenan irin cikakken ikonsa Allah ya ba mu ikon tsoronsa iz huwa mustahilun alaihi ta'ala domin cewa ma Allah na da jiki har za a sifata shi da girma kamar abu kaza ya kori ga Allah kurare ne duk wanda ya sifata Allah da girman jiki irin na wani abu wannan mutum ya fita daga addinin Islam wato abin da ake nufi da wannan girma na Allah da ake ce Allahu Akbar wato girma ne na kamala na cikar komai da komai a zalan wa abada tun da ake da kuma har abada mulkin Allah tun da yake Allah shine sarki kuma har abada shine sarki wannan iko kuma baya raguwa a ce ai ikonsa yanzu ya ragu baya raguwa wannan shine abin da ake cewa girman Allah wanda komai ka kwatanta da Allah sai ga sama yake da wannan abin iya tunaninka domin duk abin da ka tuna wajen Allah ka tuna ko abu kaza ne ko fari ne ko baki ne ko a sama yake ko ina to wannan duk sabanin yadda Allah yake ne mai zuciya duk ba zai tuno hakikar yadda Allah yake ba kuma tunanin yaya yakan saban Allah ne sai dai kai tunani cikin aikin Allah don ka girmama Allah ɗin ka ci koransa.
فمنكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مغتاب بالليل وسارب بالنهار
Ka gani. Sawa'un, Ubangiji ya ce daidai ne minku daga cikinku fi ilmihi ta'ala amma a cikin sanin Allah man asarra da kaula duk mutum da ya ɓoye magana ya je ya ta koye ta munafunci ko ta alheri wa man jahara bihi da wanda ya mayyana kyakkyawar magana ko kuma ya ɓoye kyakkyawar magana ko mummuna duk ɗaya ne a wajen Allah da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye Allah ya sani duk gaba ɗaya amma kuma saɓanin bayyana da ɓoyewa idan mutum har ya furci da magana to mala'ika zai rubuta amma in ba ka faɗa ba mala'ika ba zai rubuta ba amma kuma Allah ya san ka faɗi magana to saboda haka ba za a rubuta wannan ba sai dai idan ka aikata sannan a rubuta amma mutukar baka aikata ba idan na sako ne to ba za a rubuta maka komai ba idan kuma kyakkyawa ne kai niyya amma baka faɗa ba mala'iku ba za su rubuta ba na wannan abin da kai ba amma za su rubuta maka ladan niyya kuma wa man huwa mustakhfin bil layli ubangiji ya san wanda yake mai boya da daddare je saba Allah ka gani wasaribun bin nahari Allah ya san mai bayyanawa kuma wato a cikin tafiyarsa da rana mutum zai saba Allah ya tafi a ɓoye ya bi dare ya bi duhu gefe gefe yana tafiya Allah ya ce daidai ne da wanda ya da rana ni kam ina gani wanda ya tafi da rana ma to shi ma daidai ne a wajen Allah yana gani sai dai kuma sabanin wanda yake sabawa Allah akan baya jin kunyar jama'a to wannan mutum baya jin tsoron Allah kuma ke jin kunyan nan tana daga alamar imanin mutum domin manzo Allah ya ce la imana liman la haya alahu duk mutumin da baya jin kunya to karka ce yana da imani imani rataye ike wato domin manzo Allah ya ce al imanu uriyan wa libasu taqwa shi imani kamar abu ne tsirara sai aka zo aka lullube da tufatu tufan da ake lullube imani wato tsoron Allah tsoron Allah ku baya samuwa gun bayan Allah sai yana da kunya mutukar baya da kunya baya da za a yi tsoraci Allah to hanyar da za a gane kunyan nan tana da yawa kunyoyin suna da yawa
له واجبات من بين يديه ومن قلبه يهوى له من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
mu'aqibatun akwai mala'iku masu tafiya tare da mutum duk inda zai tafi ga kowane mutum yana da mala'iku wanda suke tafiya tare ka gani min ne dai suna nan tsakanin gabansa ma'ana wannan na wannan ka faɗa wannan na wannan ka faɗa su mala'ikun nan wato ko ina za ka dare da rana kuna nan tare da su masu rubuta abin da za ka yi ne waɗannan wannan karfi wani kuma yana daga baya mala'ikan ya fi zula suna kiyaye wannan bawan Allah min amrillahi daga al'amura wato na ubangiji bi amrihi min aljinni wa ghairihim ay al'amuran su ne kada aljanu su cuci bawan Allah kada dabbobi su cuci bawan Allah kar ya taka kaya kada ya tuntubi haka mala'ikun nan dare da rana suna tare da mutum inna la musani ubangiji la yughayyiru ma bi qaumin baya jirkita wani abu da ya ba mutane wanda yake na ni'ima na zaman lafiya da lafiya da wadata Allah baya cire shi ga mutum ka gani hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutanen sun jirkitar da abin da yake tare da kansu min al-hiqatil jamilati bil ma'asiyati kyakkyawan hali suke yi Allah ya ba su wadata ya ba su lafiya da zaman lafiya shikenan mutum da ya samu wadata da lafiyan nan to da can mutumin kirki ne ka gan shi wajen sallah ka gan shi wajen jana'iza ka gan shi wajen dukkan karatu ka gan shi wajen dukkan ayyukan alheri to da dai Allah ya bashi sarauta ko Allah ya bashi wadata shikenan sai ya zare daga waɗannan ba masallacin ba cikin jama'a shikenan ba ruwansa da kowa sai kuma gidan sako zai ɗauki wannan lafiya da wannan nima da Allah ya ba ya tafi saba ma Allah to mutukar mutane sun fara irin wannan to ni'imar da Allah ya ba su kuma sai Allah ya cire ta kuma sai a kawo rashin zaman lafiya a kawo tashin hankali a dora musu amma da za su tafiyar da ni'imar kan abu mai kyau Allah ya ce kullum ba zai hana musu wadata da lafiya da kuma zaman lafiya ba wai za a rada Allah bi qaumin su'an ko da yaushe ubangiji ya nufi mutane wani mummunan abu na azaba ya same su to fa la maradda lahu ba wanda ya sai tunkuɗe abin nan min azabi minar mu'aqqabati daga waɗannan masu bin ka mala'ikun nan duk abin da yake kaddara ne to ba za su hana su kuma su mala'ikun nan idan dai ubangiji ya saukar da kaddara to sai ta sauka sai dai kuma idan kana yawan addu'a ubangiji zai sa abin ya sauka kuma dan kankane idan girman abin ya kai kamar misalin wani katon dutse da zai kife unguwa guda to idan kana yawan addu'a da sadaka sai abin ya faɗo bai wuce girman kwayar gida ba ba zai fasa sauka ba kan tunda kaddara ne ba ta koma amma za ta sauka ma ta gama sarai kai baka sani ba albarkar sadaka da addu'a ka gani albarkar sadaka da addu'a kenan wa ma lahum min dunihi min walin wato shi ubangiji ba wanda yake jibinta a cikin wani Allah ga abin da Allah ya riga ya hukunta shi na mummunan abu mutum ya ce zai kawar da shi in ba Allah babu shi sai Allah Allah shi ne wanda in abu ya dame ka ka roƙe shi in kana son wani alheri ka roƙi Allah Allahu akbar su mala'ikun nan an ce guda biyar ne da rana guda biyar da da haka suke tare da bawan Allah ɗaya yana damanka wato yukutabul hasanati yana yakatubul hasanati yana rubuta kyawawan ayyukan ka kafaɗar dama wa wahidun ala shimali ɗaya kuma yana nan a hagun ɗinka ya ka tubu sai ati yana rubuta munanan abin da za ka yi wa wahidun muwakkalun bi muwakkalun bi nasiyati ɗaya kuma an wakilta shi wato ya kula da kansa kan wannan bawan Allah kada wani abu wato ya saba daga cikin abin da ubangiji ya ce yayi fai za ta wada'a ka ji irin ta ba idan mutumin nan yayi wa mutane tawalu ya kaskas da kansa to rafa'ahu wannan mala'ikan sai ya kama kanka sai ya daga ka sama in kai tawali'u yanzu wato ba da dadewa ba in dai an samu nisan kwana shekaru masu zuwa za ka ji mutane sun bullo musulmi kuma suna soke tawali'u suna cewa da ubanka da uwarka da malaminka da silikinka har kai musu tawali'u kaka su da takalmi miƙa musu hannu wai da kai da su duk ɗaya ne ko ga shiga mala'ika na tare da kai an ce masa in kai wa wani tawali'u shi ko mala'ikan ya daga ka sama ma'anar daga sama ba tso za ka yi ba darajar ka Allah zai daga ka yi tawali'u ubangiji sai ya ce mala'ikan ya daga ka sama sai darajar ka ta karu albarkar tawali'un nan shi ko tawali'u ai dama ba dabba ake wa ba ba dabba za ka je kai wa ko itace ba mutum dan uwanka shi za ka yi wa tawali'u ba kuma za ka yi wani tawali'u ba sai mutumin da ka fahimci ya cancanta kai masa cancantar nan ku kowa ya santa mahaifinka mahaifiyarka sirikinka sirikarka sarkinka malaminka sannan a koma ga dukkan jama'a kuma dan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yukrim kibaruna wa lam yarham sigaruna fa laysa minna duk mutumin da baya girmama dattawan cikin mu baya basu daraja girmama su baya tausayin yan kananan yaran cikin mu maza Allah ya ce baya cikin addinin Islam to idan aka ce kar kai tawalu taka taka ubanka da takalmi duk ɗaya kuki miƙa masa hannu taka duk ɗaya kuki malaminka miƙa masa hannu duk ɗaya kuki kar ka sunkuya masa duk ɗaya wai duk dai wannan ake nufi wato shedan ne ya kullo ta wata hanya larabawa suka samu wannan aƙida suke so su cusawa wanda ma ba balarabe ba shikenan darajar su kuma ta faɗi su kan dama ubangiji zargin su yake kullum alƙur'anin ma an yi su ake gayawa to munan da muka yi imanin da ba mu gani ba muna ta bi muna ta bi su larabawan da suka halaka suka biyo ta ƙasa ƙasa laraba ne yahuda ne allahu alamu kullum ba kuwar magana za ka rika ji mai musu da hadisi mai musu da alƙur'ani to an ce wannan mala'ika gashi nan da ka sunkuya wani ka girmama shi ubangiji sai ya ce mala'ikan ya ɗaga ka sama ha gani haka wannan mala'ika kuke tare dare da rana wai za ta kabbara idan kwa bawan allah nan ya girman kai fa ya ga da shi da kowa daidai ne ko kuma ya fi kowa wa za'afu wato sai mala'ikan ubangiji ya ce ja shi ƙasa sai ya danna kansa ƙasa sai ya ga mutum darajarsa ta ragu ba gaja cewa zai kasa tsawonsa na da ba amma wato martabarsa idan jama'a kuma sai ta faɗi ha kawai ba wanda ya gaya musu kuma ga abin da Allah zai cusa wannan abin don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada misali aka ce to yanzu an ce ubangiji zai sa mala'ika ya daga darajar mutum kowa ya ganshi da daraja saboda tawali'u zai sa mala'ika ya dankwafe mutum ƙasa saboda girman kai to ya za a yi mutane su san mala'ikan nan ya haka su daina ganin girman mutum wanda ya wannan sabo ko su ga girman wanda ya bi Allah din nan ya tawali'u din nan manzo Allah ya ce akwai misali wato manzo Allah ya ce ai idan yanzu bawan Allah ya shiga cikin daki ya zauna dakin sai aka zo aka rufe samansa da aka rufe saman sai aka zo kofar sai aka yi ta karfe aka kulle sai aka kuma kewaye daki a bayan wannan dakin aka rufe sama aka yi kofar karfe aka kulle kewayen ɗaki cikin wancan ɗakin sai da aka yi guda saba'in wannan bawan Allah sai ya ji tsoron Allah can cikin wancan ɗakin na tsakiya ya ji tsoron Allah ya bauta wa Allah ubangiji ya ce sai ubangiji maza Allah ya ce sai ubangiji ya nuna wa mutane a cikin zuciyarsu su rika ganin darajar wannan bawan Allah suna ganin sa mai tsoron Allah ne mai san Allah ne mai ibada ne ji irin dukun da ya shiga yi wannan abu sabai suka ce ya rasulullahi to mutanen nan ya za su yi su san wannan bayan ya fito ya ce a ubangiji zai lulluɓa wannan abin ga jama'a ya lulluɓe wa wannan mutumin ya sa masa kamar riga ya kawo kuma sanin abin a zukatan bayan allah ya sa musu da sun gan shi kowa daraja hizi ga ba san ya tsoraci allah ba san ya bauta wa allah ba misali kenan haka wanda ya saba allah a cikin wannan a yi ɗaki a rufe a kuma yi a rufe har a yi saba'in ɗin mutum ya shiga ya sako ubangiji dan ɓuya maza Allah ya ce za a lulluɓa wannan mutumin tufan saɓon Allah duk mutanen duniya su riƙa masa kallon mai saɓon Allah ba wanda ya taɓa ganin sanda ya saɓon kuma a gani ubangiji zai lulluɓa masa kowa ya ganshi ba zai ganshi da daraja ba yana zata masa ba ya da kirki saboda ya saba ubangiji a wancan duhun to kaji waɗannan mala'ikun abin da suke ciki kenan Allahu akbar gashi kun gani jama'a alqur'ani ne wannan abin da ake faɗa ya kuwa gani idan aka ce wani magana ta zo ta saba wannan wa wahidun muwakkalun bihi bi ainihi wato akwai mala'ika ɗaya an wacin tashi a idaniyar mutumin nan ya hafazu ma yana kiya idanuwan kar wani ciyawa ya faɗa minar aza da kwaro da ciyawa mala'ikan nan yana nan tsaye tsakanin idanka guda biyu da kura da ciyawa da kwaro duk wanda ya to sai maki sai dai abin da Allah ya kaddara ka gani wa wahidun eh muwakalun bi famihi ɗaya kuma mala'ikan an wakilta shi a bakin mutumin nan ka gani yamnau anhul hawam yana kore masa kwari kan su fada masa baki in ba dan haka ba kwari yadda suke yawo ai mutum bai sai bude baki ba da duk bude bakin da yakan yi rufe sai ya haɗiye kwaro ya kwari kuma malaika ne yake ta kore maka su yake ta kore maka da shigar maka Allahu jirin wannan kudura ta Allah sannan kuma wasayu ingantaccen ruwaya a nan asharatun bin laili wa asharatun bin nahari an ce ma goma ne da daddare goma da rana kama fi shari'in jawharati nakalan an hadisi buhari wannan an ciro shi ne a cikin littafin da ake ce masa jauhariyatul hadisi wato littafin da shehu buhari ya yi sharhinsa ne akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce aka ciro wannan labarin mala'ikun nan to ka san ko waɗannan hadisai su ne duniya ta dogara bayan alkur'ani a kansu aka tsaya ba dama kai musu da kwaya ɗaya cikin hadisan nan kamar yadda ba dama kai musu da aya ɗaya ta alkur'ani waye ta miƙuna su mala'ikun nan su ishirin suna haɗuwa gu ɗaya fi salatul fajari yayin da aka yi sallar asbahi wa salatul asari suna haɗuwa kuma a sallar asar sun mai aruju lazina kanu min qibali min qablu wato sannan waɗanda suka wuni idan sun zo waɗanda za su karɓe su na dare waɗannan su sai su tafi wajen ubangiji fa yas'aluhumullahu sai Allah ya tambayi waɗannan mala'iku wa ya ƙulu sai ubangiji ya ce musu kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina a duniya fa ya ƙuluna sai mutanen mala'ikun nan sai su ce tarakana hum mun baro bayin nan naka a duniya wa hum yusalluna suna cikin sallah muka bar su ina sallar la'asar din nan ka gani wa ataina hum wa hum yusalluna sannan sanda muka je kuma mun samu suna sallah domin sun tafi da sallar asuba sun dawo da sallar la'asar waɗannan kuma sun zo da sallar la'asar sun tafi da sun dawo sun tafi da sallar la'asar sun dawo da alfijir wato sallar asuba ka koyaushe sun barka cikin sallah sun da sun same ka kana sallah haka za su ga ubangiji wato bayan nan naka a dawwama suke da bauta maka haji bayi ba ba mummunan niyya su dai su taimaki bayin Allah ba su zauna su ta kafirta su suna ganin su ne na kirki da ba sa saban Allah ko sau ɗaya waɗannan kuma miyagu bane bi tsakanin mala'ika da da mutum ka gani mala'ika wato yanda yanda bautar Allah take a gurinsa kamar mutum ne da numfashi idan dai ka iya huta ka ce bari in yi awa ɗaya ban yi numfashi ba to haka mala'ika ya dakata da bautar Allah kenan abadan mala'ika abadan dama bautar Allah yake yi baya tsayawa ko kankani da ba sa bacci ba su da yunwa sannan kuma ba sa rashin lafiya sai bautar Allah amma duk da wannan ba su kushi dan adam ba sun je sun yabe mu a wajen Allah sun ce ai bayan ka ubangiji da muka je sallah muka tarar su ne da muka to mun bari suna sallah ka gani ka ji wannan irin kyakkyawan niyya safanin mu yanzu da waɗansu za su ware suna ai suwa na kafire ne ai mu ne musulmi ai suwa na kafire ne to ina ma kai masa fadanci shi kafirin da addu'a a wajen Allah shi kafirin ya musulunta a maimakon kai tan wulakanta shi to ka ji mala'ikun nan ubangiji mun bar bayan ka suna sallah mun same su suna sallah ai kaga sun mana kyakkyawan fadanci a wajen Allah to jama'a haka za a yi ba ka zauna kai ta zagin mutane kana gyare kanka fa na tu zaku an fusaku kar ka tsarkake kanka ka ce kai na kirki ne cewa ni na kirki ne ya nuna kai ba na kirki bane mutum ubangiji ya hana fa na tu zaku an fusaku har ku nemi tsarkake kanku ce ku ne na kirki ku ware waɗansu kuma ku ce ba na kirki bane a haɗe gaba ɗaya kunu ibadallahi wani mu zama bayan Allah ƴan uwa tunda ubangiji ya ce idan mutum ya ce musulmi ne to lalle ne ya zama kamar yadda gini yake da jiki kaga gini idan aka so ma jera tubali wannan na ƙasa shine foundation ɗagawar na sama in ba na saman na ƙasan ba zai tubu ba in ba na ƙasan na saman kuma ba zai tubu ba haka ake so musulmi su zama wannan na taimakon wannan wannan na taimakon wannan ba wannan na rushe wannan yana ja masa la'ana yana tura shi wuta ba wannan ba shine musulunci ba ka gani mu zama kuma kamar jiki in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar jiki kaga yanzu haka idan aka dauki allura aka soka maka a yatsanka guda daya alluran nan in te maka rauni wato zazzabi ya kama ka har yatsan kafa sai ya taimaka shi ma sai ya kama ciwo saboda zumunci to haka ake so jama'a su zama Allah ya shirye mu Ubangiji ya hana yaban kai inda ka ji mutum na mu ne na kirki suwa na ba na kirki bane to shi ma ba na kirkin bane mala'ikun nan ka ji abin da suka ce dubi saban dan adam ka gani mala'ikun nan na tare da kai ka je ka yi zina suna kallon ka ka sha giya in kana sha suna kallon ka ka yi ƙarya ka yi hasada kai annamimanci ka yi karata ka yi lido ba abin da baka yi ba kuka wuni din nan amma sun je da Allah ya tambaye sai suka ce ai sallah muka bari yanayi sallah muka tarar yanayi ba za su ce ai ya sha giya ai ya yi zina dan Allah ya mara azaba ba a'a ai jin kai suke nema maka haka ake so jama'a mu zama mu rika nema junan mutum kai ba mu rika tura su ta ba kana kai dan aljanna ne wani dan wuta ne subhanallahi Allah kiyaye mu yaushe kasan kai dan aljanna ne ai mutum baya sanin shi dan aljanna ne sai ran da ya bar duniya tukuna domin da yawa za ka ga mutum a hanyar kirki yana rayuwa wata ran sai gaji ya fandari wannan ba san da mutumin kirkin nan zai lalace haka ba saboda haka ba a yaban mutum sai ranar cikawarsa tukuna duk mutanen kirki suna roƙon ubangiji Allah ya sa su cika da kyakkyawar cikawa mutum ya cika da kyakkyawar cikawa to nan ne ya cika wai za a rada Allah bi qawmin to su ce mun bar bayin nan suna sallah mun same suna sallah wala ya fari kuna shakhs abadan ilal mamati waɗannan mala'iku guda ashirin ba sa rabo da ɗan adam har ya mutu faiza mata to idan waɗannan ma- mutum ya mutu ɗan adam ɗin nan da suke tare su ishirin faƙada faraka faraga hibzum lahu kiwonsu da shi kuma ya ƙare su ne waɗannan aka ce ɗaya mala'ikun nan ɗaya yana damansa ɗaya kuma a hagun ɗinsa ɗaya a gabansa ɗaya a bayansa wa isnani ala ainihi eh, wato biyu kuma a idansa mm, ɗaya kuma a kan wato leɓen bakinsa a nan ɗaya yake zaune saboda ya rika kore masa mutunta wa isnani ala famihi guda biyu kuma a cikin bakin ma ya ba za ni sal- salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato na cikin bakin shi abin da yake kirgawa irin salatin da zaka yi wa annaba shi yake kirga maka kawai shi shi ubangiji yace zauna su bi ne ku zauna a cikin bakinsa duk yayin da yawa annabin nan nawa salati ku rubuta wa wahidun guda ɗaya kuma akhizun bi nasiyati wato shine guda ɗayan nan da yake rike da tsakiyar kan mutum bayan tawadu a rafa'ahu in kayi tawali'u ya daga ka bayan takabbara hafadahu in kayi girman kai kuma ya kaskasta da kai dan kwafe ka wa haula wal asharati eh, gairu raqibin wa atidin amma waɗannan da muka lissafa gobe ba mu sa raqibu da